يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira annaba ne salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba muna sura ta ashirin da biyu inda muka yi darasi guda uku a cikin wannan sura mai albarka suratul hajji muka kuma tsaya aya ta ashirin da wato bakwai a darasin mu guda uku yau za mu kai darasi na hudu za mu koma kan aya ta ashirin da bakwai har yau wa zai nasu bil hajji muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu je sallah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
na'am بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
bayan bayanai da muka yi a baya dangane da ginin Ka'aba da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi da wato ɗansa sai kuma wato za mu shiga kai da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa zin fil nasi bil hajji wa tuka rijala kai wa mutane wato kai wa kai ne na a cikin mutane bil hajji dai aikin hajji ya tuka rijalan za su zo maka rijalan wato a matsayin mazaje wanda mun faɗi fassara ta farko da suke yi wato ita ce wannan rijalan za su zo maka a matsayin mazaje amma imamun jankiri a cikin littafin sa abuwa ulbayan ya ce ƙarashin ayar ne ya yi rashin ga masu wannan fassara na cewa rijalan ana nufin wato jam'i ne na rajulun ba shi yake nufi ba ko shakka babu rijalan yace jam'i ne na rajin wanda yake gaba a kafa ya duka rijalan za su zo wa a kafa wa ala kulli zamirin sannan kuma za su zo maka wa ala kulli zamirin wato akan kowane irin abun hawa ya atina min kulli fajjin za su zo maka daga kowane sashi ali mai nisa mun yi wannan bayanin a baya har muka yi bayanin yadda aka yi girin wato ka'aba kusan tsarin bayani kawai akan wannan asali mun faɗi tudu na wato hajar lasuwar cewa dutse ne daga aljanna aka sako da shi aka kawo shi wani ne kan annaba ne da aka kana yake zulugun al'umma shi mai da shi wasu to haka shi ma rukunin yaman da annabi ya wato ya tambaye ka daga kuma duba sai ga akwai hadisin da yake da ya nuna shi ma dutsen aljanna ne shi kan zaunan rukunin yaman ne shi da za ka su ne guraren da ake zuwa a shafa kuma kowanne ya tabbata cewa ka taba shi sai kana barin zunuban ka a ciki. kana barin zunuban ka shi kowanne idan ka taba shi to shi za za ka ga wato an furgimewa wajen wato shi hajar da zuwa nan saboda falalar da ta fitowa karara sannan bayan nan karin bayani mun ce hijir ismail asalin da shi ma ka'aba ne to yi ba da yake ce duk wanda ya zo tsawaji to wajibi ne za ka hijir ismail in ka mutu ciki kyautar sai ka'aba ka ci ka zo ba ka zaga ba shi za kuma shi da Allah za ka ga wahala ka zana ni zagawa ake gaba ɗaya ta bayan jirin Ismail. Sannan muka ce duk wanda yake so ya shiga Ka'aba an ka je jirin Ismail ka shiga Ka'aba. Domin asalin jinin a cikin ne. Rashin kuɗi ne a wannan lokacin ya sa aka rage girman Ka'aba. A wannan lokacin domin an ce ba za a gina Ka'aba da kuɗin haramun ba. Da kuɗin da aka tara kwantiti da ne da civil engineer suka ba da shawarar cewa ba zai gaba a mai da girman masallacin ba ko girman ɗakin. Sai aka ce to kamar yaya yanzu aka ce zai iya ɗaukar bulo kaza ya ce aka yi wannan gini wanda mun faɗa a baya cewa a tarihanci inda aka samu wasu daga baya kamar abdullahi da zubai ya rufe ni da da aka yi ya shigar da yin ismail da a jaji mun da zuwa tsakabi da yin shi kuma rujewa ya mai da ita haka sannan muka ce asalin ka'aba kofa biyu wannan da kake kallo yanzu da ita da wata a gefen ta kamar yadda wannan kofa take da wata ana haka kofa take to daga bayan shi ma aka toje wannan sannan kofar kuma ta nan ba ya ka daga ta shi ma kuma ba zai shiga yanzu ya nemi matsayi to kai ma kana so ka shiga ka'aba ba tare da rigewa ba sai ka shiga hijirar Ismail yadda za a kai shugaban wata ƙasa ya je shiga ya shiga da uku ko hudu kai idan ka je ka ga dama ma sai ka shiga da tabu daka domin a cikin ka'aba kai to wannan bayanin mun yi to bayan nan sai Allah ya riya Annabi Ibrahim da yake da abu nan ku kai shine matsala Mustafa da Marwa mun faɗa cewa wajen yin Safa da Marwa za a je zuwa da dawowa kowanne daya in ka je daya in ka dawo biyu ka fara da Safa ka kare da Marwa to a wannan gabar shi ma me ya dalili game da yadda bada wato lutu cewa na tattarfa da ake yi tsakanin wato a tafa da warwa da an zo wajen koran koriyar fitila ko koran daji a kasa me ya dalilin da shi ma lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya dauki dana hajara ya tafi da ita da ɗanta isma'il yana jariri a daidai lokacin ya je gurin da mun faɗa a lokacin ba ma ka'aba bai ma san a ina zai yi ginin ba da lokacin da yayi da ita ya je mata wani dan guzuri kawai dan buhu ne a cikin akwai da lilo da ruwa shi ne abin da zaki amfani da shi kuma zai koma daga barci daga filastin suka zo dan baitul makani to zai koma eh dila bai dauke ta ce ya za ka kawo mu gurin da ba kowa ka ajiye mu kawai da kare ma nan ba mutane ba kaza ba kaza duk da zaba shi ne sai dai sai mata shiru sai juya ne da wuce take a Allahu abaraka bi hada ko Allah ne ya sa ka kai mana haka sai ke barai kuwa sai take juyi da jiya ka dan Allah wuce to da mutum da jiya ka Annabi Ibrahim ya tige yake ji abin da zai baka wato zai kara ma girman tarihin ka kar ka dauka cewa ba daga zuwan da ya dawo bai kari dawowa ba sai da Annabi Ibrahim ya aure ba wai a kai sai aka zo aka jira kawar ba duk da wannan umarnin da aka bai har sai da wasu kabila duhu suka zo dan wannan nan gudun da ya ji ne kare ita take nemo kanda to saboda haka a lokacin ne da jariri kuma ko kwadanci gudurin da ne wannan da yiro ne yaran da ruwa da jariri kana da da jiye da ka kaiwa da komo to nan kaiwa da take da komo da aukan ka ba ta auwarwa ko za ka ga inda za ta samu ruwa to shi ne wannan wannan duwatsun da daga gani inda kake hawa ka sauka a wannan gurin saboda haka wannan shi ne to daidai kuma inda wato ta ajiye kai shi ne inda aka doke rijiyar zanzan din wanda yanzu babu inda za a ga kuna aka yi kawai aka yi tura su ko ina wanda da iyayenmu da suka dangi da yawa ta suka yi gari zai kaje da ka ɗebo da kanka kai za ka shiga ka ɗebo da kanka to sai aka doke saboda inda an bar ta har yanzu mutuwa za a rage to sai suka rufe shi gaba ɗaya zuwa zaka gani gidan ba sai dai ka je da tsohon hannu zai zuwa ba da a nan rijiya ne amma yanzu ba za ka ganta ba sai dai inda ka zaga a harami akwai wato akwai ruwan zamzam sai wanda kake so mai sanyi ko mara sanyi to saboda haka wannan shi ne kuma abin da ya ba shi ma zamzam din ya fito jaririn daji da mun kebo ma ruwa sai yake buga kafa irin abun yara to gurin da yake buga kafa sai Allah ya kulkulo maka da ruwa shine tana zuwa da gani da diwa ta zuba a wannan gorar ta su kuma kabilar Jurhum sun zo wucewa makiyaya ne za su tafi a cikin tsuntsaye da ta taru a wani guri ta ce hanyar mu ne wannan gurin shi yadda aka yi a wani abu da ke faruwa a saboda sun ga tsuntsaye shi kuma tsuntsu duk inda ruwa yake da rubi da ta suna zuwa ta yi kaza abin da ke faruwa ruwa ya bulbulo kuma ga wasu mutane to daga nan ne fa sai suka yi ayari a gurin har annabi Ibrahim ya girme ya aure a cikin wannan kabilar wannan annabi Isma'il shine a dungule to sai Allah yake bayan ya gina Kaaba kaga annabi Isma'il ya kai matakin da zai je maka ya zama mataki to shine yake je maka masa da ni ko masa bulu mun fada cewa ita ma kanta Kaaba ta ga dani gina ta ba da wuri to rabu nan da ake kawai Allah ne ya yi ga wannan lokacin ba rubi ba kuma suminti babu wani tabo da zai rike shi babu illa iya gaba da suna ta magana akan cewa duwatsun ba wato da goma ji mana su suka rike ni sai zai shiga duwatsu kawai su yiwa a ce duwatsu ne wajen kala biyar kamar da zaka faɗai dutsen wuta yanzu da mabul da kaza da kaza da su aka gina ka'aba to wannan shine a dunkule Allah madaukakin sarki ne to bayan ya gama gina yake cewa jinjin nabi da ne da yake la a cikin mutane da haji na hanyar yin aikin haji da ne ka gaya mutane kowa ya zo aikin haji ya duka rijalan za su zo ma rijalan wato a kafa wa ala kulli bamin kuma wasu za su zo ma abun hawa ya tina ne kulli fajin ali za ta zo da kowane sashi wanda yake da nisa bayan Allah ya gaya annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wannan kalmar da shi ne ke cewa ya ubangiji ta yaya wa kaifa ablugu nasa wa sauti la yanfuduhu ta yaya zan isa wa mutane alhali sauti na ba zai isa ba sai aka ce da shi radi wa alaihi albalad malaika ya ce da shi gani kai kiran kawai Allah zai isa Yanzu ya ga cewa wannan kiran ne makama ala makami ya tsaya akan makamin Ibrahim din nan. Sai ya ana yana kan wannan dutsen. Wasu kuma ba da yake ce a kansa ba ya hau. Ba kan wato makamin Ibrahim ba kansa ba ya hau da ya hau da yake ya ayyuhan nas ya ku mutane inna rabbakum qad ittakhadha baytan fa hajjuhu. Ku sani cewa lallai ubangijin ku ya riƙi gida ya riƙi ɗaki wanda muka da azanin da jima sai baitul mahmud ya rike wani ɗaki a bakada lalle ku je aikin hajji kowa ya je ziyarci wannan ɗaki fa yuqal inna al-jibala tawaqa hatta balaga saw al-ja al-ab saboda haka wannan wato al-jibal duwatsun in kankan da kansu a sai da sautin ya ya duwai dutse da zai iya tare sautin da zai yi kasa sautin Allah ya isar da shi da ko'ina shi ne aka ce kowa ya ji illa iyaka amsa wace ba kowa ne amsa ba amma dukan mu nan da masallaci kowa ya ji kiran da Annabi Ibrahim ya ya amsa wace ke da zaran mu je uku da ga annabi da tuka amsa yau wace ne kawai kana jin kudi a annabi da tuka amsa illa iyaka ka ji zuwa ka je ko ka je ko kanka ji amma ka amsa ka ji kurkuru to shi ne a cikin gyara wa ala kulli ramin ya kina min kulli fajr amin saboda haka mutane suka hauza da cewa labbai Allahumma labbai wannan shine abin da yake a kuli hauza harka ya ubangiji hauza harka Allah bane wajen zargi kuma ne ne ta bana sai Allah yake
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بينة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا جبتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق to Allah yana faɗar fa'idar da zai saka gaba aikin hajji sai ce ya shadu manafi'ahu dan mutane su je su ga irin amfanonuwan da za su samu amfanin duniya da lahira domin abin da in je mutum ya ji za a ga ku daina zargi na taɓa faɗa a baya ku daina zargin masu zuwa aikin hajji duk shekara Allah ko umara ba za su daina ba duk wa'azin da za ka yi Allah ba za su daina ba sai ba ku da saboda in je mutum ya je maka to zai ga fa'ida zai gani ba ya wanda yake tafiya ne ya hutu ba ko ya biji ba kaunarsa da Allah ke ta sa zai tafi maka ya wanda yake zuwa Italy ko ko ko Misra kawai shakatawa kaunar da ke da Allah za ka yi sannan akwai wani baiwa ta ta wannan garin duk abin da ka roƙa sai ka rika ganin su sai bayan daya Allah kuwa sai bayan daya za ka yi ta ganin su shi sa wanda ya je ko miliyan nawa ya gaje za ka yi da kana komawa gurin kawai abin da zaka yi rika yuzar da mutane shi ne infaki yana da muhimmanci kuma ana wani hasashe da zargi gaskiya na rika jin cewa kawai mutum ya tattare kuɗi ana cikin yunwa ya tafi maka sai ya gaya ba wanda ya taimakawa ai abin da ake so ne ka kwaɗaitar cewa lallai ciyarwa yana da fa'ida ba daidai bane kamar mutane da yunwa ya uwanka na jini da makota ka kire samu zai goma ka tafi maka ba daidai bane amma idan mutum ya yi ba an kamata ya yi an fahimta da kyau ya yi biyu cewa ya ciyar da kuma ya tafi domin zuwan yana da fa'ida yana da fa'ida duk wata kila kai ma kaɗai za a roƙa ma abubuwa kala kala a roƙa wa kankarka shi ma ya roƙo wa kansa amma dai zargi akan wannan cewa a daina ba ma zai fa'ida ba ba za su daina ba Allah ba za su daina ba ba za ka gane haka wajen yaje kuma dan ni yanzu da Allah zai mun zuciya to biyu zan rika zuwa Allah sau biyu Allah sau biyu zan rika zuwa sau biyu a yi nan zan annabi to saboda haka wani na gaya wani malami a manyan malaman garin nan zirki malam wannan ba wa'azin da wallahi ba za a daina zuwa ba na gaya masa ya ta dariya na ce saboda kaza da kaza da kaza kawai a dai gaya wa masu kuɗi su rika taimako kuma su tafi maka shi ke da kawai ki rika yin taimako amma ba za ki daina zuwa ba to Allah madaukakin sarki yace za ki ga amfani na duniya da lahira sannan kuma za ki samu yarda Allah shi da aka ce daga rukunin da ya baya zuwa hajar aswad ko me kake roko kana zuwa gurin da kaji sai ka koma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kai ka faɗa wannan aka ce alal aqalli ka faɗi uku kafin ka je hajar aswad kana zuwa hajar aswad kuma ka isharar kai Allahu akbar ko bismillah wallahu akbar kamar yadda yazo a ruwaya ibn Abbas kai wannan kuma ka dora sai ka dora da tilawa ko roƙon Allah ko zikiri ko salati annabi da kake har ka ƙara dawowa amma dai daga rukunin da ban zuwa hajjar azwar abin da ake so da kai ko da yaje idan ka zo ka yanke gobe kake in ma tilawa kake so da ka taka kowa ran bana hajjira shine karo ki lahira karo ki duniya kuma duniya da lahira duk karo ce ta domin Allah ya ban ce cewa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai ce ulaika lahum nasibun bima kasabu ko wannan nan ne ya samu wato rabo dangane da abubuwan da suka tsorota wallahu sami'u basir saboda haka yana da kyau da mutum ya zo wannan gabar sai yayi to sai Allah yake to za ku samu amfani na duniya da lahira kaga da gari amfani wanda za ka samu a ne ya ka duba na ji abu za ki yanka dabba kuma za ki amfani da naman sannan za su bayar sadaka sun samu duniya kuma sun samu lahira Idan Allah madaukakin sarki ne wa ya kuma kuma Allah ji ayyamin ma'lumat. Sannan za mu ta Allah a kwanakin da suke sanannu. Sakan wayannan kwanakin ne ake gabani wayannan kwanaki ne sanannu. Allah da Abbas a ɗaya daga cikin maganganun da yake su ne kwanaki goma. Ashirin da hijja din nan. Tun daga ɗaya zuwa goma da ake har zuwa ranar sallah. Su ne ayyamin ma'lumat. Saboda haka a ruwayar a wannan maganar shi ne har suke kawo wace wato shi a nan da ya kawo wasu abubuwa da cewa ko sai ka babu maganganun malamai kwanaki goma su ne ya fi kowane irin kwanaki na duniya ka kawo a ɗaya ibn abbas da Allah ke cewa babu wasu kwanaki babu wani ne da wani aka yi aiki alkhairi da Allah ya wuce shi da kwana ashirin da lafiya aka ta aka ta kawo da ne masu cewa wato goma ƙarshe na ramadana ya ji suka ce saboda a cikin aka daukar da alkurani malaika jibrilu na kowa. suke da a ranar a cikin goma nan ake bajet su kuma wajen da bangaren da ke ko shakka babu su wani abu da za ta iya wata amsa da ta bayar ne kyau da ta wuce ne cewa ba wani alheri ake alheri da za ta iya yin sa a goma karshe na ramadana da ba za ta iya yin sa a goma farko na duniya ba yake azumi ana yin sa a ajiyar duniya ya bullahi ana yin sa a ajiyar duniya sai sadaka ana yin da ajiyar da hijja ciyarwa ana yin da ajiyar da hijja ko ne za ka faɗa akwai in ka ce amma kuwa ajiyar da hijja akwai abubuwan da baka yi saka yi zuwa jiya nan ka ce kamar tsayawa arba wannan an ta wuce cewa tsayawa arba babu wani kwanaki da ka yi saka yi a duniya in ba wannan ba jiba da ranar sallah za a fito a yi wata ibadu guda hudu ba da mutum zai zo ya ranar sallah babu yadda za ka yi su in ba a wannan kwanakin ajiyar da zai ba to kaga in Allah ya raye mutum sai ya raye duka kowa da ya amfani da to saboda haka wasu sun ce kwanakin nan guda goma ne shine magana ta farko magana ta biyu wasu kace a'a a wata ruwa da kai ibnu abbas suka ce al-ayyamul ma'lumat shine yawmun nahri wa thalathati ayyamin ba'da ranar sallah da kwanaki guda uku nan da suke zuwa ranakun da ake layya shine wato wato ayyamin ma'lumat wanda an ce ra'ayin Abdullahi dan Umar kenan da Ibrahim wannan kai aka sai daga cikin maganganu cewa ra'ayin Ahmad ibn Hanbal ne cewa akai magana ta uku ayyamin ma'lumat kace wata ruwaya ta Ibn Umar ana cewa ya ce al ayyamin ma'lumat wal ma'dudat yace gaba ɗayan su gaba ɗayan su ba da biyu ne da Allah ya ce wa kullu la bi ayyamin ma'dudat kamar da ajala biyo bane yace dukan su ba da biyu ne duka yake yawmun nahari wa yawmani ba'dahu ranar sallah da kwanaki biyu da bayan sa shi kuma yake wala ayyamul ma'duda su kuma salatata ayyami da ba'da yawmun nahari kwanaki uku da suke bayan ranar idi shine ayyamul wato ma'duda a wata ruwaya da cikin ruwayoyi da Ibn Umar magana ta hudu kuma suka ce ayyamul ma'duda ita ce ranar arba ranar arba har da bigo sallah kenan ranar tara ga wata wa yawmin lahadi da kuma ranar sallah sannan kuma da wajibi kwanaki uku kawai tara goma sha ɗaya akwai malamai da suka tafi akan wannan wanda mazhabar abu hanifa sun fi tafi akan wannan duk waɗanda maganganun shi ne an ƙari juna ilimi idan ka raya su gaba ɗaya kai ibada a ciki ta kauce wa labari to shi ne alama da zaka hulmi mai yi bada ala wato Allah madaukakin sarki yace wa kursman lahi fi ayyamin ma'lumat kurka ambatan Allah a wata kwanaki da suke sanannu alama da zaka hum dangane da abin da Allah ya azurta su alhadai da kuma wanda ba alhadai wanda suke a cikin gari ba su jaje haji ba min bai yi bada alhadai na dabbobin ni'ima su ne raƙumi ya ko raƙuma shanu tumakai awakai su ne dabbobin da ake lage da su to sai Allah ya ce fa kulu minha ku ci daga wannan dabbar shi ne zuwa da yake cewa wajibi ne kai ka dabbar sai ka ci wasu ba da yake cewa ba wajibi bane ba wajibi mutahabbi ne kawai idan mutum ya ga ba wato ya ci da Allah mara wuce zargi ne fa idza qudiya fi salati fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillahi da take gidan dole idan mutum wato aka yi da sallah dole ya tafi kasuwa in ba shi da jago a kasuwa ba kaga ba wajibi bane ana nufin za ku iya tafiya kasuwanci ku bayan an gidan da sallah duk da fi irin wannan ayan laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu ne ku nemi falalan ubangiji ku mutum ya ga ba yake hajji da kasuwanci babu ne da shi wani daya ya dole ku ba ne bi wani amma ka kade gogora ka gaba ne alaji yana dariya sai da to wato Allah madaukakin sarki yace fa kulu minha ku ci daga wannan dabbar wa hadi amul ba'id al fakir sanan ku ciyar da wato albari wanda yake cikin kunci albakir mabukaci kuma shine kafin sallah mun yi wannan misalin muka ce jama'a da yawa da yawa akwai mutanen da ake yi layya a gaba Allah ban tuna ba ba ba tuna ba ba muka ba da misalai cewa za ka ga wani ya zo karatu daga Sokoto yana kusa da gidansa amma shago ne ko kuma yana gidan amma bai da mata sai a ce maka a kunna kuma a banki doye sarka banki da ni duk wannan bayanan mun yi su kafin sallah cewa haka ya kamata fa kulu min hatu ku daga cikin naman wadi ya mun ba isa albaqi ku ci da wanda yake ba mutaji albaqi wanda yake albaqi wanda yake cikin kunci albaqi kuma ba mutaji sai Allah yake na sai Allah yake dumma da yaqdu tafasahu to bayan nan kuma kaga ana magana ranar sallah thumma yaqdu tafatu sannan su cika aikin hajji da abin da ke kawo da dakin domin kwana biyu nan da aka yi ba yankan farki ba aski babu ta turare akwai wanda a rana ɗaya ba bai ta turare da uku a rana ba zai shiga kunci to wannan kwanaki biyu da mutum ya yi ta turare ba ya kamata ya rukuta ya inda akwai wato fita daga aikin hajji akwai babba akwai karami abubuwan nan guda hudu da ake so a yi ranar sallah abu na farko jiman da wasu da aka ba shi ake ba da ko shi ne na farko da za a zo a yanka kun ga nan yake nan sannan aski da wane ne na hudu shi ne kuma dawabun dawabun ibada wannan huwa hudu kana yi dawabun ibada ka gama aikin hajji ba to shi ne aka yi wa mutum sauki cewa ko da ɗaya daga cikin ukun nan zai iya yin da wanda ya sa ya rayu domin kai ya shiga kunci shine tummal yaqdu jama'u misali ya zo yayi jifa kawai sai ya gaji ya dame shi ko barci ko yana so ya sa turare dan baya iya hawa hudu biyar bai sa turare ba to kawai ya nemo turare ya sa ba ku an ce ya sabai karkar annabi ali da Allah salam tambaya cewa ga abin da ya kamata a yi a jere to idan mutum ya zo da a jere ba ba annabi ya ce na harai sai wani ya zo ya rasulullahi ni na fara yin yanka kafin ne yi ba annabi ya ce na harai wani yanzu ya ce aski ne kafin ya yarda annabi ya ce la hada duk babu ne babu ne domin a ɗaya wato jiya sun mai ya kazo da basawa a yake farke a kumba ke nan sannan a rage gashi sannan kuma a tashi rashi ko da guda ɗaya a kai a wayan nan yadda aka fito shi ne ka fara yin jima da wasu la'akaba ita ake yi ranar sallah ba a sauran jiba wani gani ne za ka zo ka ɗibo zuwa zuwa gidan da ɗaya ko ka nemi sama da haka amma ka nisa ba idan wani bai shiga ba saboda haka jirin da ɗaya shi wace domin ranar sallah gaba ɗaya hukun za ka yi wace garin sallah gaba ɗaya hukun za ka yi ba wata wace garin ba haka amma ranar sallah da wurin ba kawai ake yi ba to da mutum ya yi wannan ya yi abu na biyu sai a yanka na uku a hira kenan na uku sai kuma a yi aski sannan na hudu a je a tawaful ifada to daga tawaful ifada ba ya ya zama aikin haji da ba rukun aikin haji guda nawa ne hudu na farko niyya na biyu tsayuwa alfa na uku kwanan muzdalifa na hudu tawaful ifada wannan su ne rukunan aikin haji rukuni ba shi ne abin da in babu shi aikin haji ya lalata bi ba an yi hadisi a jan kuma ne da ba abubuwan uku ne rukuni wajibi sunna shi wajibi da aka bar shi kuma da yake yi yanka sai a yanka kai wani ne shi sai ka yanka shi kuma sunna ba da shi kawai ba ka rasa ladan ne kawai amma ba ne amma arkan wa'annan guda hudun su ne arkan shi za mu kace ko mutum bai da lafiya daukar rayu a kan jinan harba kwanan mutane ba ba wajibi ne dole a kwana a muzdalifa to wayannan su ne arkanul haji to sai Allah ya ce duk mai ya kazo da bakaw sannan wato wato su yanki su kaure da su wani bulu zura su cika ba kan su mutum ya yi alƙawari ya biya cin haji sai ya yi da dabba uku ko biyu to ya cika wannan ba kan wani ya tsawo lallai shi tsawafi bil baitul atiq a ɗakin da yake da tsaye shine al'afiq fasara da farko kenan wasu ka ji al'afiq shine tsarin da idan mutum ya ji Allah zai iya jaji daga wuta ruwa da wuta ya man hajja walan yarbut walan yaftu raja'a ka yau da da su ummu ake yi duk wanda ya ce haji zai dawo kamar ranar da bai da kai Allah zai kankare wannan ruwan sa gaba daya shi za a ga a da shekarun baya ai idan mutum ya zo baya shiga gida sai ya zauna a duro a can zuwa yana ajin da tumu tumun da kenan saboda shi ba shi da wani laifi yana ta ba wa mutane banala shi kuma da jahiliya ne da ake idan mutum ya zo ba ta baya zai shiga wani shiga ta koma sai Allah ya ce wa sun buyi da bila ba wani kowa ya rika shiga ta koma da an suka mai a fasa mutum wata kofa ko ya haura ta katanga ka dawo alaji kuma ka fara haura ta katanga duk wannan da a jahiliya suke sai Allah ya hada to shine sun mali ya kabu da bazaru sannan wato ki kaure da kinsu wani hulun sura sannan su cika ba kancan da suka yi Allah ya ce wani yasawa hulan ne shi da wani baitul adi a wannan ɗakin da yake da tsaki mai tsohon sura sai Allah ya ce na'am ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوه بين الأوثان واجتنبوا قول الزور.
Allah madaukakin sarki yake zalim duk wannan bayanin da aka yi ne zalim in in je zo in da Allah yake zalika zalim wa inna lillahina la jara ma'a kaga wa inna lillahina tawwa jumla ce mutalaba tawwa jumla zalimin nan bayanin da aka yi ba a baya duk wannan bayanin da aka yi a baya to irin da sai wannan zalim wannan bayanin da Allah ya muku bi haka ne yake wa man yu'abi inda kana ganin koma a cikin alqur'ani to zaka ga ta to amma ba ruwan ba wai ta koma ko ba ta bibi ba bayani kawai yake wa man yu'abi hurumatillah duk wanda ya girmama alfarma ta Allah duk wani abu da aka ce na Allah ne ko ya girmama shi sai Allah ya ce fa huwa khairul lahu 'inda rabbih ya ba alkhairi a gare shi a gurin ubangijinsa ya Allah ya ce illal lakum al'am Allah madaukakin sarki ya halatta muku al'am dabbobin gida shine ya nura kuma su ba kai a wace ya halatta muku illa ma yusla alaikum amma banda wanda aka karanta muku ranar ne wa da suka karu juna ne ma yusla alaikum wanda suka dauko cikin ma'ida حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة إلى آخر الآية سكت ويجيب ما يتلى عليه وما جعل الله من بحيلة ولا تائبة ولا وسيلة ولا حمل إلى آخر الآية سكت ويجيب إلا ما يتلى عليكم ما لم تفيد محققون لتنظر في واسوان الدوم وأن سورة تارجة سورة المائدة توقع wannan sura mai kiyar ne da yi zabani ne yawa akan ta amma suratul maida ne ce ce madaniya ce ya yi wannan jira amuru ga farkon sura mai ba ku ansa au go jira kodi sura da ta fara da wannan lambar isma ɗan madina amma ka dai ka dala ya yi wannan domin ba Allah jira amuru bane da yawa ya yi wannan ne to saboda haka kace wata kwata ba su bane duk aka ce to da ya je kace kullu ajidu bima uhiya ilayya muharraman sai suratul an'am domin ita suratul al'am makkiya ce ce wannan surar wannan ayar da take illa ma yusla alaihi kada Allah yake audawan masbuhan aw lahma khinzir to su ake nufi ma yusla alaihi kuma kace illa a ce suratul ma'ida ce aida sai Allah yake illa ma khinzir alaihi kuriya a kawo shi ma yusla alaikum kaga ba bu yusla majhul aka kawo shi kuma sai a kawo shi da shi ne ba wanda aka karanta musu cewa ta ma riga ta ta juri to ko shakka babu sun kawo juna ilimi a nan to sai Allah ya ce wato baddani mun rijista min al-awsar ku kiyayi a rijista da shi wato ku kiyayi da shi gumaka kar ka amfani da min anan anan ne za a mayar wa masu zage sa Abubakar da Umar martani da sauran sahabbai ma da suke cewa wasu sahabban ne Allah zai yi gafara ba duka ba aka ce mai dalilin da ke saboda nisin da Allah yake miro ba za ku ji misali Allah yake Muhammadu Rasulullah wallazi da ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum fi tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fi ma hum fi wujuhihim min athar sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شرعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يجيب بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا منهم wasu za ke sabai yin kace ai ba duka sabai ne Allah zai mutu gafara minhum yadi saboda haka wani fat shi ne fat wani fat daga cikin su shi ne minhum idan ba ka bibiyar makaranta kuma dan kana da son zuciya sai ka gurbata to sai dai kana bibiyar Qur'ani yadda yake sai ka zo ka ce to ya za a yi wannan fa jani bo rijista min al-awsani min al-awsani tunda kun ce wancan tabi'iyya ce wannan ma tabi'iyya ce wasu kuma kan za ku inganta banda wasu ko kwa duka an kan ji duka to tun da duka ne kan ma duka su ne zaɓa da Allah ya ce lallai annabi Muhammad manzon Allah ne wanda suke tare da shi wato akida wa ayyul kufari suna tsananta wa kafirai ru'ama ubaidau sannan suna kai gangulo tsananta wa kafirai shi an zo yakin badar wani an goko jinsinsa dan kanin mahaifinsa wani ya kamo shi a cikin musulmi shi ba musulmi bane ya kamo shi a cikin musulmi a matsayin kullu da yanki shi wannan dan uwan nasa musulmi ne ne ne da kai ke kyau kai da kuma ba ba da kuɗi da zai tafi a banza shi ne a shi dawo da kufari da ke tun da kafiri ne ba musulmi ba ba ruwansa ne ruha ma ubai dan amma a junan suna jin kan junan shi ne da aka zo aka yi hijira daga makka zuwa madina za ka ga mutum ya fito ya ce ga gidana ina kake so a rawa biyu bangaren gabas kake so ko yamma na baka gona ta tudu da kwari da zo mu je ka gani tudun kake so ko kwari kasuwa ta zo mu je bangaren yamma kake so ko gabas haka suka rike yi ne ruwa ma ubai nau Allah yake tarahu da ruka an sujjadan za ka su ko da yake ka san su ka gani sallah kawai kada ganin su kai ka san wannan yana sallah ruka an sujjadan yau ta gura fadlan min Allah wa ridwana saboda suna neman falalar ubangiji wa daukakin gaci da yardar Allah to Allah yake kuma za ka ga alamomi a fuskar su na alamar sujjada shi ne wannan nutsuwa shi ne wata ba da ya fi kawowa ko wasu malamai amma ba da wata ba da wata fili ba za ka ga mutane suna fassara da cewa alamar goshi ba da wata fili zuwa wanda suka kawo kawai shi ne wato nutsuwa za ka ga mutum a nutsi alamar goshi ya halitta ne yawwa kowa da irin nasa shi ma wa biyu biyu ne min asali sujud sai Allah yake zalika masalun fi tawrat wannan shine misalin sahabbai a cikin addaura ba iya qur'ani misalin da yazo na nagarta ba sai aka ce karka dauka iya littafin yahudu hadda na nasara wani injili hadda ita ma injila ya zo a cikin gwamnatin din da suke magana ingantacciya to sai Allah bada hukuncin sarki yake yadda suke kamar shuka ce wanda take karfafuwa ta girma da rote karfi ta kasa to da haka Allah ya halice shi dan kafirai da rika cewa mu shine ba mu mali yake duk wanda yake da haujin sahabi sai ya zama kafir aka ce me da ni yake saboda Allah ya ce ya ji da yawan kufa Allah ya halice shi dan kafirai da rika cewa hauji to duk da cewa hauji Abu Bakar kafiri da masu Qur'ani banda ma magana ƙarya ta Qur'ani cewa wanda yana kafir da mutum to wanda zai yana jin hauji Abu Bakar kawai ya kafirta me ba babba abokin annabi shi ya kore ne sai ayi gida ta da sahibi yi waye to kai ne abubakar ne zo da haka Allah ya kira waje abokinsa kuma kai ba to wa to al-khabitha bil khabitha wal khabithu lil khabitha abokin farawo farawo kai bature ma ce waye show me your friend i will tell you who you are abin jego wai ka nuna mu an mari da ta alfasal an kalili fa kullu qalil bil muqarani yaktabi wa in kana zakari fa jalihu sur'atan wa in kana zakari fa qalihu tahdir haka da dalili ya kada cewa ba a tambayar mutum abokin abokin sa kawai za ka gani shine jawabi ya wa kai na ganin abokin ka san hoton ka ne shi yadda tun da dai kuka zama daya man jalasa janata shi ne abin da bawo yake cewa zama da madaukin kanwa shi ke kawo gari kai man jalasa janata saboda haka idan kaje sai da baka mutum banza ne da annabi kai don ba shi da wani amini har ya mutu ya saba kowa bazan da aka yi wannan masallacin a cikin Madina ya zo yi masallaci a Madina kowa ya yi jira yana yin masallacinsa kowa yarda yanzu haka yana dawowa kusa da masallaci duk wanda yake sai gidaje a kusa da masallaci a nan gidan ka fito da koma da cikin masallaci annabi ya ga kobobi sun yawa a masallaci yake kowa ya ce shi da amma ban da abubakar la haula wala quwwata illa billah kowa ya doke banda kaza dan Allah wannan abu bai zaka raga bar ba duk wannan alfarma ba ya ta sa a raga masa ba annabi ya tashi hijira yake ga kowa sai suka fita aya ta sauka a kansu abubuwa kala kala amma ba za a raga wannan ba wannan ba saboda ni to shi Allah madaukakin sarki yake to wa man yu'azzim hurumatillah to bajan wurin da min al-awsani kaga wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati Allah ya yi wa waɗanda suke imani suka aikata ayyuka na kwarai ne mu da alƙawari sai ya ce zero dukkan wanda suka ce wata ne daga cikin zabai ba rika ba ya kace musu wannan minhum din ba bayani da cewa ta bidiya ba bayani take akai shine muka kawo ba da wannan magfirata da Allah ya wada bai ga ba wa ajran kuma zai wani na da aziman babba akiyar mu'mini na kwarai shine sahabbai adalai ne suna iya yin yayi da Allah ya yi wa ladina amanu ja'u fatiqun ai da sahabiya ce ne ba ta shine al-kharij an da'a wanda Allah yake yi kaza yi yayi wani abu amma ba ku kabul da yayi shine fatiqun shi za ka ce idan fasiki ya zo aka kira shi da wannan kalmar wa in tsari fata ne min almu'mini la tatalu ba aslihu bainahu ba fada ai Allah ya hana amma ka ce idan mu'mini biyu suna fada duk Allah ya kira shi da mu'mini bai kira shi da kafiri ba ko fasiki bai kira shi da wannan kalmar ba saboda haka yin laifi ba ya fidda mutum daga musulunci kamar yadda wannan aqida ce ta mutajila su a gurin mutajila duk wanda ya laifi daya halidin mukalladin jinnabi to a wuta ne da wama ko kan ya ka taba yi a gurin mutajila aka tura kawani muguwar akidar to da haka akidar kuma magabata na kwarai wato ahlus sunna wal jamaa shine idan aka tawo shi idan mutum ya ne ne bin zalalan yana da mu'minin da amma ne bin yana ya saba wa Allah sai dai sani cewa zai ji yana rage wato imani shi ke nan kawai domin cewa haka shi wato imani ya yi ila ajillahi wa yaqutu bi jawabiyatillah yana da duwa da yiwa Allah ne ya kuma yana raguwa wato da saba wa Allah shine abin da aka faɗa saboda haka sako ba ya fudda mutum daga musulunci ba ya kira mutum arne dan yayi sako sai dai yana nan da sabon sa kuma shirka ita ce idan mutum yayi to ba ruwan Allah da ya sallar sa ba duk ya sallar sa ba ruwan Allah da ita to shine wata ne bu kaulan zuwa ku kiyaye magana ƙarya ko banda gumaka da aka ji ku nisanta to kuma ko ne zanci ƙarya ita ba sai Allah ya ce شرعاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان
Allah ya ce hulafa adillah suna masu tsayawa wato dangane da biyayya ga Allah madaukakin sarki hulafa jami'i da halif halif kuma yana nufin wanda yake abinci bai karka ne wajen yi wa Allah biyayya ba shi ka shi ne hulafa shi ne ake zawa yara ko halif ko hulai ko halifa ko hulai ba shi yana ma'anar da kenan shi ne wanda ya tsaya a kan addinin Allah bai karkace ba shi ne halif kaga lakabin waye annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam domin a tsaye yake duk duniya a kafirai ne amma shi ya tsaya ji da matansa a kan addinin Allah ba da kuke zai shi da wato Allah ba da kuke zai ke masa wannan lakabin to shi ne kaula ba alillah wanda ba sa shirka kira ɗaya kuwa akan addinin Allah gaira musulunci da bi ba tare da zuwa Allah shirka ba wa man yushrik billah domin duk wanda yawa Allah shirka ya haɗa shi da wani fa kana ma kawra min sama misalin sa shine gaba wanda aka jiwo shi daga sama ko ya fado daga sama fa ta ko tsayi sun tsayi suka yi suna da sama da abin da dokar sama auta yi yi ko kuma bayan ya fado kasan ya rada da shi shi sun tsayi suke kasaban nawa saboda ya ya rubuce a wata abin da yanzu ya ko kuma iska ta dire shi gaba da tun da ganin ya ya iska za ta dire shi ne shi kafin ma ya zo kada da dire shi rika watsa jiki makamin ta eh a gurin da yake da nisan da ba za ma iya tsaka da nawa ba to duk wanda wannan misali shine ana so a gaya ma zuwa wanda yake wa Allah jin ka ba shi da komai a gurin Allah kamar yadda wannan zai kare bayan ya mutu to shi ma haka zai ji wajen Allah ya ga ba a wani aiki alkhairi domin shi ka ba ruwan Allah da ita shi ne laifin da ba a rimiliyar ba a kuriyanci ba kuriyanci a wuta in dai mutum ya mutu yana yi me sabo shi ne zai zai kuriyanci ko kurimiliyar a wuta wanda yake mumini mai sabo Allah ya kiyaye amma wanda ya mutu yana shi sabo duk yau da za a tara mutan gari duk duniya ce wannan Allah Allah waje kula da Allah in dai da kirka shi za matsalar kirka malam ko sabani malamai suka ji kace wani yace kirka ne wani yace wani yace wa kirka ba kawai ka watsar da abun za ka ga baya cikin wajibai sai ka zauna lafiya shi kenan kawai dan kan ma a je ba ta aure ne baya cikin wajimai wannan abu waɗanda abu sai ka huta kawai sai Allah ya ce na ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق Allah ya ce zalika irin wannan duk wannan bayanan da aka yi to ga wani zancen wa man yu'azzim ta'ira Allah duk wanda ya girma wannan ira ta Allah Allah a baya ya ce mana inna safa wal marwata min ta'ira safa da marwa duk wato yana da ira ubangiji in ka girma wa safa ka girma wa marwa to Allah ka girma wa abin da ji ka ba za ka ji da abin da bai kamata ba mutum ba zai yi ba haya kai ba ba zai ba wani ba ba zai ci wani abu ya watsar a kai ba ba zai yi ba zai duk wani abu da nan ke girmamawa ba zai yi a kan zama ko marwa ba domin da ina ce ta Allah da zai yi wa man yi ajiyo ta hanyar Allah duk wanda ya girmama ta ina ta Allah fa inna halin takawar kulub wani yana nuna cewa mutum yana da takawa ta zuciya girmama abu na Allah shine za ka ga iyayen mu suna in an zo wucewa da makaranta sai a kira takalmi saboda an ce makaranta da ira ce ta Allah Qur'ani da ira ce ta Allah wannan ne dalili in an zo wucewa za ka ga da dine iyaye da takalmi sai a yi wannan a cire saboda suna ganin ai Qur'ani yake biya shi kuma Qur'ani da ira Allah to shine zalika wa man yu'min da ira Allah fa inna hadhihi taqwal qulub to wannan yana ɗaya daga cikin wato tsoron Allah na zuciya sai Allah ya ce na kofiya manajiya ku sani cewa dan gane da abin da ya gaji a ta tabbata ta koro ko wanda ka biyo na kaji da za ka yi ne da ita ba shi da ita Allah shi za ka ce wanda ya biyo dan ba shi da ita arabu ne ya kawai wani mutum ko da yara sun ba zai kawo mutum ya kama ragon da zai ina ba ya kama shi da biyar ba zai yi ba ba da dan wannan in ka kawo kace wannan na gayya ne wanda ya ce ba za ka je da shi ba to da haka a kyauta shi ne za ka a shekaru shi ma a bayan yanzu ban ga ana biya yi ba za ka a wanke hagu in bayan an zo muku a gida bayan ku ya fice ruwa biyu mai gidan zai ce a wanke wani girma mace ira da Allah ragon nan yanzu a wanke shi a wanke maguri da mai wanda an ka biyo ma a wanke shi a kungi girma mace ira da Allah yana cikin girma mace ira da Allah to shi ne Allah yake lakum fiha madafi'u ku sani cewa za ku yi amfaruwa dangane da wannan dabbobin kuna da amfaruwa ne ina ajalin musamman zuwa lokacin da aka yi cewa za a yanka ranar hadaya ko kuma ranar layya ga wanda bai ji aikin hajji ba domin su ma alhazan layya suke amma sai a kira ranar da hadaya su kuma wanda yake a mazaunin gida sai a ce layya amma duk ibadar da suka yi ne to za ka yi amfanuwa da raƙumin da ka biyo ta hanyar gajiyar ko nono idan dabba ce wanda take da nono ko hawa ko kuma zuwa noma za ka iya amfani da shi da zuwa nan ne shi ne lako biya mana biyo ila ajalin musamma zuwa wani lokaci da aka jinda shi ce sun ma masin lo'a da nan ka kora shi ila al-bayt al-atiq zuwa wannan da dan dan daki ne ne wanda yake bi tun daga mina har zuwa guraren faɗin cikin maka gaba ɗaya gurin layya ne kar ka ɗauka wai sai ka kawo gaban harami a gurin za a yanka shi ne layya ka ga ya'a annabi da ake shi ne shi inda yake harami tun daga mina har a da za a iya yanka ma dabba wanda yanzu da yawa ma da nan ba sa ganin kuɗin ba sa ganin dabbar ai kawai bayarwa ake shi kenan an yanka ma ka huta wanda ana magana lokacin da ake koro dabbobin ne yanzu ba mu da wannan iskali a gurin da ya danganta a yankawa a nan ake yankawa idan ka ba da kuɗin sai Allah ya ce na ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام na فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين Allah madaukakin sarki yake wa li kulli ummatin kowace al'umma da Allah man sakan mun sanya mata ibadarta wasu suka karanta da mantikar gurin da za su yi ibada kowace al'umma Allah yake li yadhkuru smallahi ala ma razaqahu dan su rika ambata Allah madaukakin sarki dan gane da abin da ya azurta su da shi min bayyi matil al'ali na dabbobin wato ni'ima shine wannan da muka faɗa da Allah yake sabani yadda azwaj min al-zani ismaili wa min al-ma'ad ismaili كما يأتي ومن البقر اثنين ومحقا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين دون واتو بيوة الأنعام dan da Allah yake man sakan in kana so ka iya tsara fasara ayi sai ka dauko wato sai ayi da cikin duwan alam kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lallan ka ga yawo lallan janna ta wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata lillahi rabbil alamin dan Allah madaukakin sarki yake saboda haka ba a yanka dan kowa sai dan Allah shine wani kullun da Allah man saka ko da mun sanya musu yankan su ba dan suka ce shi yankan wato sallah karam a sallah babba ko kuma yankan sura da ake yi kuma annabi ne da aka sura da ake haƙƙin yaro akan uba uku ne yake na farko wato a kafa suna mai kyau sannan abu na biyu a yi masa yanka abu na uku a yi masa aiki ai masa aiki to zo da ka ga yana cikin huku shi wannan yanka da juna yana cikin yanka na ibada aka ce to in yanka baya cikin na ibada ko shakka babu idan kai ka saba wa Allah to ta yi yanzu wani wani ibada da shi in kawai in ce kana da wata laifi a cikin dinki ya fara wannan ba yankan Allah bane yankan Allah ba a haka idan yanzu misali matsala ce da kai kake so a ba addu'a aka yi ba addu'a kawai a ganin damar ka kake so ka ciyo dan ba ka yanka don ka nemi kusanci zuwa ga Allah da ya halatta a kawai a sadakar da kake so ka yi sai ka biyo raƙumi ko saniya ba sharadi wani ba ka cewa ka biyo ba har gora akuya ko jinjiya kwarai kuwa wannan shi ayi gaba da shi da cewa idan aka cewa ba gora ka ce ai na za a samu sai ya gaya wa shi ya san inda za a samu shi ne dabara kawai ya gaya wa shi ya san inda za a samu ya ce ma ai shi ma yaransa a tsakiyar wani daji a Nijar ake samuwa dole ka ba shi kuɗin ba inda za ki wallahi shi ne wajiya ni an bariya ko a sa ka nemo wai kurkurar tinki a rawar tsawon rainin waye ke wai bar ai a ce to ai akwai ne kurkura a gaya ma cewa ita ma ba a samun da sai an ji wani ƙauye a waje kaza a ji ba za ka iya zuwa gurin ki da lafiya ne dole ka bashi kun Allah kuwa to shi ne biyan kan da za a yi rantu yana kan doro haka kawai yanzu ka ajiye rin ba biya kawai ka yanka don ku gidan shi da iyalanka yanka ne da Allah haka kawai amma wani ya baka jarabi ya ce ma sai a yi kaza wannan bai halatta ba kyanadai ne in kana son wannan ko ga littattafai nan ko ni ina da wasu da za su za a gaya ma cewa an ka karanta a cikin wani jaradin za a gaya ma cewa in kana so bukatar ka za ta biya to kaza za ka yi amma baka sani daga ranar ka kwace kayan ka da gaban annabi alaihi salatu ba kai ba annabi domin sai ka yi girka Allah sai ka yi girka saboda haka ba daidai ba da irin wannan abubuwan haka kawai mutum yana da sha'awar nama ya cikin namansa kawai in dai an zo yin gawa a ambaci Allah shi ke nan ya kuru kuma na yi alama da ta kawo dan ka ambaci Allah dan gane da abin da Allah maka kucin sarki ya azurta su a kansa yin bari mata da al'amari na dabbobin ni'ima fa ilahu kuma ilahu wahidi ku sani ubangijin ko ubangiji ne guda ɗaya tilo falahu aslimu lallai gare shi ake miƙa wuya sai Allah ya ce wa bashirul mu'minin ku yi wa masu kankan da kai albishir duk mai dan kanne kai ne tawazu to kai masa abin da sun cewa me zai faru su waye masu dan kanne kai sai Allah ya Allah ji na kariya ya الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
Allah madaukakin sarki yake Allah ji na ila zikira Allah su ne waɗanda idan an ambaci Allah wajidat qulubuhum to suka da su rika rawa suna tsorata suna jin cewa lallai ubangiji aka ambata wasabirina alama azaba kuma suna hakuri dangane da jarrabawar da Allah ya yi su wanda Allah ya yi jarraba to yayi hakuri wani mutumin sala sannan su ba su daga bayan wato tsoron zuciya da hakuri sannan kuma da hakuri akan musiba sannan kuma suna tsayawa akan sallah aiwa akan sallah shi ne zanzu wato mutum yana yin da yadda annabi ya koyar kuma akan lokaci wannan sharaɗin biyu shi ne kamatu sala idan mutum bai shiga wannan sharaɗin cikin biyuwa to baya cikin wannan cikin rai da sallah shi ne wani mutumin sala Allah ya ce wa min ma razaqnahu sannan zuba su kanyar shine wato dangane da abin da muka azurta su kuma yuki ko da suna cewa in aka ce bayin baki ba dole sai a wuce ba ko kuɗi ka ba wa mutum sai wata bukata ka ce ne yanda aka ba wa wani kuɗi ya je zuba mai a babur ɗinka ko mota ka ce ne in baki shine in baki yana kalmar tana da faɗi yana da faɗin da saboda haka duk yadda ka ba wa mutum kuɗi ya amfana ya ke kira in baki domin wanda wanda kila wani idan a daidai lokacin ba ma kuɗi yake bukata ba idan kawai ko ba abinci yake bukata ba a kuɗin kwaji ya zo hannun da zai fara da zamun dama yana da matsala kaza yi zai kaza saboda haka in faki yana da baki ya kamata mu fahimci wannan don wasu suna ɗauka iya abinci ne kawai shi yana cikin in faki amma ba da wani abu na bukata ba shi ma in faki to shi ne wani ma daga kanawun da yanzu ko alladina idza zikira Allah da an ambaci Allah wajilat qulubuhum suka dan su za su raurawa da an ambaci Allah ko Qur'ani ke wannan zai tuna mun kisar sai kudu mai ji da Qur'ani yana da littafi mujalladi mujalladi takwas tafsirin Qur'ani babban malami aka yi shi a Makka lokacin Jamal Abdul Nasir to dai da wannan lokacin kuma ana Amerika tana so tun a lokacin an nan manyan ana kasashen ana siraji da Amerika suna so su wato juya a wato al'amuran musulmi gaba daya ba wai tun yanzu suka fara wannan magana a ce wata ayoyi a zuwa alkaza a abrogation na kaza bayan sun tsohon labari to sai aka ɗauki sai kudu saboda yana da kwakwalwa aka ce a tura shi amerika ya je yau karatu dan a bayan wajen suke cewa ko a wanke makwakwalwa wanda aka yi ne karatu Allah ya kyauci da ta kawarsa ya tafi kuma ya gama karatun ya dawo yana dawa je rubuta wanda ta ji Amurka da shi shara'a kace Amurka nan da kuke gani sai dora mu da ajiri ni yan bayanin da shi Amurka kawai da turo da Mal Abdullahi cewa tana so a eliminate din sa kawai inda zai zo yanzu ya dora mu da ajiri aka ba shi ta kawai aka rika alautar da shi har da alautar waye maka ne kawai su kuma darun arabiya wanda masu ma'amala da ke kawai za su ga darun mataba aka darun arabiya kawai su suka turo cewa a su kuma sun yi kwantar da shi akan zai yi rubuta musu littafi na tafi ya bara kuma gashi an kama shi a kurkuku gwamnati da ke ita kuma ba za ta kashe shi ba sai dai rubuta a kurkuku aka zo aka yi bayani ya ce cewa sabo mai jinta wanda zai rika yau jinta shi kuma zai rika gaya masa filin da kayan yana rubuta akan ko aka yi yana wannan zai da rubuta littafin nan mujallabi takwas a cikin kurkuku shi za ko jiya mun shiga kurkuku sai da ba su wannan labarin dan mun tsara ga musu cewa jarrabawa ce ga waɗanda tsokayi ne da zuba ɗan wasan waya ba bayan ban ba da duniya cewa ɗan tsokayi dan akwai su za a gani ka gada tije yadda za ka gada tije a masallaci haka za ka gada tije a cikin kurkuku sai akwai wanda tijen da ni na fi shekara biyar na zuwa har yanzu na ganin ta Allah za ka gansu ga suna a masallaci suna kallon kana kallon zo dai wasu ba za ma ka bincika ne matsalolin da ya kawo su to saboda haka sai sai ya kuma ya gama da jabu to sai aka ci gaba da aiwatar da shi kuma ake so a kai sai Amerika ta ci ba har yanzu wai ba elimination din ba aka ce bai ba sai ci tana so elimination din sa kafin wani lokaci ya kai yin wata da zaki babban zaki aka yi wajen kawai aka jefa mai cikin kurkukan ne kawai sai ji ne yana da wani sai ne yana gurnari kawai sai ba da tilawa yana ba da karatu yana gani kawai ji wannan zaki ne ne kwanta a gabansa sai ya rika tabar an je ba wani ne da da sabon ka zuwa ga zaki a gaban sa yana gaban shi har ya banje shi ta ga ne wannan mutum wannan za wannan addini ne wa zaki nan abin da za a kawai a kan da hanya shi ne ta canza da lokacin da kake aka fito da zaki shi kuma aka yi to shi ne wannan yake cewa kaga musulmin zaki wanda ya ji tilawa ta ratsa biya da duda shi ne wanda na kulubu zukatan ma idan sun ga alqur'ani suna rawawa sai su yi kasa wajilat qulubum hada sai da kudur yana nan da aka ba zai gidan zuwa dike nan kawai domin kawai sai kawai ko ba ma su maza ko ba su ne wanda dike ta bayani cewa ba su sun kama ba tun da zai suna kara kai wannan shi ne abin da ya gabata a lura a kuma kiyaye cewa qur'ani yana ba da wannan abubuwan gaba daya mutuwar zuciya da kuma wato sa kwanciyar hankali shine wasabirina ala ma asabahum wal muqimin salah Allah yake wa mimma razaqnahum yunfiqun sai Allah yake والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجدت جنودها فكلوا منها وأطعموا القامع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
Allah madaukakin sarki yake wa ni kullun ja'alna wal budna lallai al budna dan ne na badala shine manyan dabbobi raƙoyi da jaru Allah ya ce ja'alna halakum min ja'alillah kuma mun sanya muku duniya suna daga cikin da Allah na kungiya kai yau za ku alƙawa alheri a cikin su da yawa na gashin su ko nono Allah ya ce fadkur sunan lana alaiha ku ambaci sunan Allah akan dabbar sawa lokacin da take da yi domin za a soke rakumi shi za a zuwa da suka gaba akan alhuri na kawai rakumi ya ke domin shi ake sokewa shi ne sawa yayin da za a soke shi shi ne za a zo a tsaye da kafarsa za a tsaye da shi a tsaye a aiki da hagu guda ɗaya a ɗaure ta haka ake soka rakumi yadda za ku ga yanzu ba haka yawanci a ciki ba amma a fashi za ka yawanci ana barin da aka yi na ga tare mu da haka amma mu a ba wa mu na cikin gari an kawo da zanna sai ga zaune da shi ake kasa a cikin kusur to sawabu shi ne abin da ba a yi a aiki kawai da wasiya ba ne shi za a yi yawa ba ta yi haka yau yawanci ma wuya ne irin na dabbobin gida ka mutum mutum a gaira a wakai amma kamar hagu ake dagewa abin da aka yi sai ya kawo kamar zai wuce shi a wata malamin yankar yana zuwa zai ce hisin na yi wannan wa kamar zai toka masa a wuya da ya toka zafin da zai yi sai kawai jini ya jini zai bani shi ne Allah ya ce bai za wata bacci ruwa da zarar jefan jikin da ya bayan ya Allah ya ce ba ku nomin ha to ku ci daga cikin wannan dabbar amma da a ce misali yadda wata ma'aikatar suke yi a yanzu a zaunar sun a yanka yayi yayi amma ba shi ne sanar da ake yanka dabba ba gaskiya inda za ki kwantar da ita din yanka yayi wato yankan da za a ce ya zama na halal ba matsala amma wanda aka wuce shi ne wannan sanar shi ne bai dawo da majiru ba da zarar dai ba jikin ya faɗi a ƙasa fa kulu minha to ku ci daga wannan naman dabbar wadi mu ne kani'a sannan ku ciyar da wanda yake baya ko mutane ba bukaci ne amma wajen roƙa ba shi ne wanda Allah ya gaya wa a suratul baqara can baya cewa la ya'aluna nasa irhaba ba irin ba wanda baya roƙo ba ka ku za mu lada Allah wanda bai roƙi ka maka baki kawai ya bulada domin zai zama a nau'i ne na kyauta ita kuma kyauta tana da wato salo ba da yake ta fi sadaka saboda ne saboda annaba ne da zai zama baya cin sadaka amma yana cin kyauta duk annabawa suna cin kyauta ka koma ba su cikin adamu da mufarar abubuwa babu kabuli da hadiya babu da yake magana akan karɓar kyauta saboda in ka ba wa mutum kyauta ka faranta masa kuma ka ɗora mana aiki dole sai ma addu'a da ya tuna zai cewa na Allah ya saka wa da alheri haka kawai ya ɗauke ma wata cewa ba zan iya tambayar mutane ba kuma ka ba shi sannan kuma kyauta dalilin biyu ne yake za a yi da kashi dalilin biyu za da wanzarka girmamawa kauna da girmamawa ita take za a yi kyauta sadaka kuma tausayi ne yake za a bayar yi za kyauta da wanzarka to shi da Allah ba da kuke zargi yake to ba ku lore da hakuci daga cewa ake mu da kariya ku ciyar da wanda baya roƙo ba ku ajiya ba ba zai iya roƙon ku ba ko wanda shi da aka taba nuna mu ban sani ba ko ya rabu da jimawa shi ba ba shi da komai kawai zai zo da ruwa na aiki wala ba zai tambaya ba har mutanen da suke kusa suka lura da wannan yanayi cewa wani ba in ka ga yanayin ba za ma ji da kuɗi ba zai kawai tambaya ba za ku tsayi da shi duk kuɗin ka wallahi ba zai ce naira biyar ka baki ba amma in ka baki kana baki da biyu ko da biyu guda da ba sai abin da yake ya hakura a gaban ka zai zo wuce da manja da gishiri ya tafi gida ya tashi amma wallahi za ku kwana goma da biyu zai roƙe ka ba to shi ne alƙali a mai kana a kenan wani mu'adar da wanda kuma ya da mal a bamu rabon mu kawai zai zo ya tsaya ƙofar gida kayan kasa wallahi zai ta bai to shi ma a ba shi da lisa'il wal ma'ruf yake dai in dai a ba shi da wanda ya roƙa din da wanda bai roƙa ba dai a ba shi ina Allah ba wajen zargi ke kazalika tasarna halakum kama haka ne muka hore muku da gogo ba dan horewa ta ubangiji ba dan adam ya je ga da rakumi shi ya isa ba wallahi bai isa ba da daji nan dai yana ganin ko da kallo kwana biyu ya ce da mutane ko ake ta abubuwa kala kala ka ga jin dumi dai a zoyar media kallon ku labaran kallon ku yi a ta bayarwa kala kala kowa ba ba kwanciyar hankali to Allah ba ku cikin sarki yake kazalika sakharna halakum kamar haka ne muka hore muku wayannan dabbobin da Allah kun tsurura dan ku rika gode mana sai aya ta gaji Allah yake lan yana da Allah da umma amma ku sani ba ba Allah baya bukatar namu da dabba da kuka yanka eh Allah baya bukatar namu wala dima'uha ko jin dumu a jahiliya da tsirin sun ya samu tsakin tsakin da kun kasa ba kuma zai zo ya zauna ko bai gida a zuwa za ka yi rika kallo kamar yadda wasu ke yi a yanzu ba mutum ne zo ba gida zauna ana yana ai duk kasuwar ba mai girman sa an yana kai kafa yana cewa duk kasuwar ba wanda ya kai wannan kasar nawa ai wannan ragon dubu ɗari uku da hamsin nan da ya amma na ji kayi kokari ai wanda ni ba da iya biya ai an ta tawa tayawa ana kaza ina to ki karu ce gaba ɗaya lalar ka a gurin wannan yake ba sannan yadda suke yi sai a sami sai mutum ya sami duro ko kwano sai a tare girin bayan an gama sai a zo a rika gasa a rika wani gidan waye da biyawa kwanci ɗin sa jinin dabbar waye ya ce a jinin gida a lalluwa da ya fi yawa saboda haka ya cinye wannan shekarar shi ne ya zo na ɗaya shi ke nan ladan ba a iya wannan gurin shi ne Allah ya ce ba na buƙatar naman dabbar wala dima'uha ko jinin wala jin ya nado da kawaminku kawai abin da ake nema dan wa kai dan Allah shi ke nan shi ne wala jin ya nado da kawaminku Allah ya ce kadalika zakhara lakum amma haka ne Allah ya hore muku su dabbobin su kadirun laha don ku rika ambaton Allah kuna jima mai a wannan kwanakin za ga ana ta kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd alama hada ku zo ku ji da ku ji sai Allah barakatin da yake wa bashirul muhsinin dan da ku yi wa masu kyautatawa albishir ba zuwa yi wasu da zafi ne wanda suke abu kamar ubangiji da ganin ko an ga abu da Allah ka annaka tarau kai kai dan Allah ko da Allah ya fito da abu an fito ya fito da jibili kowa ya ji wannan ba da zuran da amma ka da faci wani ko ka da faci Allah da wani shine riya haka karama kafa ko kuma ka da faci wani zalla yake kira riya zo da haka wannan shi ne abubuwan da muka fara ne ya Allah ba mu dadar sa wanda muka yi kuskure Allah ba mu kai sarki ya yaje mana wannan kuma ubangiji da sunan sa kyawawa da tsohon zama da kuka Allah ya biya mana bukatun mu na kai wannan sai mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatu masu matsalolin rashin lafiya da wa al'adu wasu iri daban-daban Allah ka yaye mu muna da kowa gidi da sunayen da kyawawa ƴan kasuwan mu da ma'aikatan mu Allah ya taimake su marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da tsohon da maɗaukaka kaza fatarwa da ya zama da ita lafiya Allah maɗaukakin sarki waɗanda ke neman aiki da wanda suke yi jarrabawa Allah ka agaza mu wanda kuma za su yi jarrabawar Allah ka taimake su kai riko da hannu Allah maɗaukakin sarki ka zaune da kafar mu lafiya ka agaza mana Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin al'amuran mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jaddada rahama a kamar gurin idan ta mu ta zo Allah ya samu da kyau da imani اللهم علمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبعك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين